فاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقدام فريد داري على الإلاقي هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزياء لأهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعد في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا دريد خمسين دهدو zamanin ɗari da hamsin da hudu da muke bayan muna warware mashakil na kalman alfazu wato wanda sufanci suka yi magana kamar laisa fi jubbati ilallah ko subhani ma zama sha'ani ko faɗin hallaju an alhaƙu ko gashi nan dai unzur ana shehun ajibin liman ra'ani ana ana muhibbin wal habib matan masani duk irin wannan a wani hadara take fita to a kansa ne a wani hadara ne ake samun wannan ake ake ake in an ga irin wannan kalman sun fito to a wani halara ne to halaran da yake fita shine fana'i ne fi zata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama تارة وفناء في ذات الله تارة وفناء في ذات الولي نفسه wannan shine abubuwan da ke faruwa wataratin ya kunu istigiraq lil arifi wata rana yana zama istigiraki ne ga arifi wal fana'u fi zatin nabi da fana'i karewa cikin zatin annabi Muhammadu to idan mutum ya kare kamar yadda yake karewa a muhabba misalin yadda yake karewa a muhabba mutum yana son mace ana iya gane wannan da wuri yana karewa a muhabba na soyayyarsa da mace akwai wanda yake karewa akan son wani abu wanda duk duniya ba abin da yake so kamar wannan kamar abin a wannan lokacin yake karewa komi hankalinsa gaba ke yana kan wannan abin ne to da ka ga dukkan tasirinsa an sa halashi ga wannan abun ne akwai wanda ke karewa a kan son mulki mulki ne kawai abin sonsa ba abin da yake so a duniya banda mulki yana son ya mallaki wani abu a ce shi ne kaza wannan duk yana to haka akwai wa'inda suke karewa akan annabi muhammadu idan sun kare akan manzala sallallahu alaihi wasallama to wanda irin wannan halin ya fada ciki sai ya auna ya gani wanne ne zai karyata babu wani abu na karyatawa ciki ligai batihi an zatihi zai ɓuya an zatihi fi zatin nabi wato zai rasa kansa cikin yadda ya kare akan manzan Allah fayyata da lalahu sallallahu alaihi wasallam bi ba'da asrarihi manzo Allah sai ya ja shi ya nuna masa daga cikin shashin sirrorinsa fai za kusiyat zatuhu idan aka lullube shi da zatinsa zalika sirri aka lullube aka lullube sirrin jikinsa da wannan fala yashhadu zatuhu illa zatun nabi to ba abin da zai gani sai zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan shine shi Ibrahim radiyallahu ta'ala annu yake fada akan a cikin waɗansu abiyatu da yake magana wanda yake cewa shi ne ainul aini na manzan Allah to wannan wannan hadaran ne eh da yake magana me wannan baitin na wai wai na wa'ayin liyoma ainu muhammadin sarashin ruhu fi haikali to sarashin ruhu din eh sara ya yi naso na sirrinsa sarashin ruhu walimla wa'ayin liyoma ainu muhammadin sarashin ruhu fi haikali wa rawa'i ta wannan shi haikalun dukkan halittan ƙashin jiki na komi da komi haikali kenan rawayin manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi tajalli a kansa to kaga wannan to duk abin da zai faɗa kamar yadda ya faɗi wannan kalma to malamai sun san cewa hakan yana faruwa to idan aka yi wa mutum ana sa musu kuma a kowane irin kujera gwargwadon neman ka da kujeran da ya da kai idraki ka same shi sarashin rufi ya yi kaliwar wa'i kenan wa ma qad fi sharki wal garbi farfadin ila makkata illa li shamma shaza'i ko eh fa ma qad fi sharki wal garbi farfadan ila makkata illa li shammi shaza'i walim la wa aynul yawma aynu muhammadin sarashin rufi ya yi kaliwar wa'i wayannan shine irin wayannan abin da ake nufi na fala shadu zatahu illa zata nabi waya alamahu Allah bi ba'd ma hatassa bi nabihi Allah zai sanar da shi da shashin abin da aka keɓance annabinsa da shi min alhususiyati na daga hususiya allati la matama a fiha li ghairihi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda yake da ikon samun wannan babu amma saboda wannan lulluba da aka yi masa na mayafi ko kuma na sutura da aka sa masa shikenan sai a ga shi ya fito da zatin sayyidina rasulullahi wannan min hususiyati al-izam yana daga cikin hususiya fa ya takallawa bi lisanin nabi sai yi magana da harshen annabin ka gani yawa in yayi magana shine can abu yazid al-bustami da yake fada cewa hudutul bahara na shiga kogi o kafal anbiya bi sahilihi annabawa duk sun zo ba su iya shiga kogi mai suka tsaya a gefe to wannan wannan wannan guri ne shi kuma abu ne wanda ba kowane lokaci ne yake samun mutum ba hali ne yana shiga wani hali ya fita yana shiga hali ya fita domin shi hali ba makami ba ne e hali daban makami daban amma akwai makami shi ko mukami kamar cewa maganan marsi لو حجب عني رسول الله طرفة عين ما أدبت ما أدبت نفسي من المسلمين لو حجب عني رسول الله da annabi zai zai yi hijabi tsakanin da shi tarfatu aini ma adatta nafsi min almuslimina to wannan wannan makami ne amma wannan kaman hulzul bahar wa qafal anbiya bi sahili shi kuma hali ne to dole ana raba ana bambanci tsakanin hali da makami in ka ɗauke shi duka abu ɗaya ne ba za ka kai ba saboda shi hali kamar halin farin ciki ne da baƙin ciki hali yadda yake zuwa kenan hali na farin ciki idan ya zo maka in ba a ɗauke maka ba za ka iya mutuwa haka baƙin ciki in ba a ɗauke maka ba za ka iya mutuwa to sunan shi hali wannan amma wancan na makami shi za ka iya ɗaukansa a yi shekara talatin fiye da shekara kaza ana tafiya da shi a kan wannan tafiya kamar na ganin manzo Allah kana kallon sai na kallon ka kowane lokaci annabi kake gani wannan ana iya ɗaukansa a tsawon lokaci Allah kai bana haka dan annabi Muhammadu malahu bi ulun abin da yake da shi nan daga ɗaukaka wa sharafin da ɗaukaka wa shufufin da lulluba ala maratibi jami'il nabiyina wal mursalina akan dukkan martabobi na dukkan annabawa da mursalai fa huwa anan yuhabbiru zai ba da labari amma a Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam zai ba da labari irin abin da Allah ya ba wa annabin ai muhdiran annabsi amma zaka ji shine yake faɗa wa kansa muhbiran annabsi shi ne zai ba da labarin yana faɗan amma ba za kai in ba wanda suka je gurin ba za su fahimci da wa ake maganan ba sai ga to abu yazid al-basani yana cewa ya shiga kogin da annabawa dukkan suka tsaya a gefen kogin saboda ba su iya shiga ba to me yake nufi sai a ce masa kai ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ya hau wani martaba ne na annabi muhammadu sai yana magana da lisanun nabi da harshen annabi ake magana a wannan kujera to irin wannan domin kuma zai sauka dan hali ne in ya faɗa zai sauka kamar aro ne kuma wannan aron yana bin wajen kowa ana iya amfani da shi gwargwadonka ba gwargwadonka ba kuwa gwargwadon abin da ka mutu a kansa gwargwadon irin yadda ka so abu to haka abin yana iya zuwa faman sami ahu duk wanda ya ji yana faɗa yanzu nan annahu ya sibu li nafsi ka gani ko duk wanda ya ji zai ga kamar ya nasabta abin wa kansa ne wa yana ma nasabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam aligai batihi fi zati amma yana faɗan kujeran annabi ne amma kuma nasban da yake yi fi gaibati a ƙuyansa ne fi zati cikin zatin manzon Allah eh fai zan fasala an hadal fana daga ya fita daga wannan halin shine hadal fana'un kenan wasu girak da yadda ya waraja alhissi ya dawo tangaradinsa wa shahidahu tabarra min zalika zaka ji ce ba ruwansa da wannan yawa yin abun yanda yanda abun ya shiga in aka zo aka tambaye shi labari shi ma za a bashi me ya faɗa labari za a bashi me ya faɗa amma ba wai za a hakan ba yana zama tutur a hakan ba ne ba yana zama tutur a hakan ba ne li'ilmihi bi martabatihi saboda saninsa da martaban annabi Muhammadu wa suqa hadhal masaq an koro wannan abun koro wanne fi kulli ma ma tasma'u min ash-shuyukh daga duk abin da kaji wanda ya koro daga shehanai mimma yuqta ba abin da ake hukuntawa anna law mushufufan an lullube su ala maratibin nabiyina wal mursalina aka lullube su a kujeran annabawa da mursalai misali kauli da suki shau ibrahim da suki kenan ya ce ana kuntu ma a nuhin lama shahidal wara ana kuntu ma a nuhin ina tare da annabi nuhu lama shahidal wara buhuran wa tufanin ala kaci kudrati kogin nan da ya zo da kwaranyan tufana duk suna tafin hannuna ne kaci kudrati ana kuntu fi ru'yar zabi ni ina daga cikin wanda nake na kalli ru'yan nan na zabi fida'uhu lokacin da aka ba da ragon fansan annabi ibrahim to to da suki a zamanin annabi muhammad aka yi shi gashi nan nan yana faɗan abin da ya faru akan ruwan dufana to yana magana ne akan niyaba na manzon Allah yawwa ba annabi muhammad ne ake magana nan أنا كنت في رؤيا الذبيه فداؤه وما أنزل بالكبش ba a saukar da ragon da za a yanka a fanshi annabi Ismaila ba, illa bi kuwaci sai da ƙarfi na. Ana kuntu ma ayuba fi zamanin bala, na tare da annabi ayuba a lokacin bala'i, wa ma shifiyat balwahu ba a warkar da cutarsa ba illa bi da'awaci sai saboda addu'a na. Irin wannan. to duk nan kalmomin da ka gansu to kaman a ce maka a larabci za ce isti'ara ne an ba da aron makamin ne halin da ya shiga saboda haka yi magana da wannan aro ne wa kasar min haza radiyallahu anhu wa kasar min haza shehu tijani ya kawo abu masu yawa daga wannan fa kullu zalika wannan duk abin da na faɗa li fana'i fi zati nabi sallallahu alaihi wasallam saboda karewarsa ne cikin zatin manzo Allah mutarajjiman an maqamihi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tarjumani ne yana faɗan halin annabi Muhammad ne eh tarjuman kaman a ce fada in fada ka fada yi maka tarjumani wa za yani wannan abin da ake nufi fil jawabi a cikin jawabi wa min wara'i zalika akwai bayan wannan ma la yalhaqu wal aqal wanda hankali baya kamawa kuma eh hankali baya kamawa saboda haka ba za a yi magana akan abin da hankali baya kamawa ba sai a barka saboda duk wani ilimin da ya fito ai ba ɗaya bane kawai yana da kasuwa yana da buduwa yana da ɗaukaka haka gwargwadon ka gwargwadon idrakinka wala ya ce alayhi alqawlu ba a iya magana akai wala yahillu zikruhu kuma baya halatta a ambaci irin wannan din libu'dihi anil afhani saboda yayi nisa ba ka iya ganewa wassalam abin da shawdan ya faɗa kenan wa hadha allazi zakarnahu abinda muka ambata min fana ila arifi cikin karewan arifi fi zatin Allah cikin zatin Allah wa fi zatin nabi da zatin annabi Muhammadu laisa hadha li kulli arifina ba kowane arifi yake da wannan ba wala fi kulli waqtin ba kuma kowane lokaci ne min lauqati daga cikin lokatai ba min man waqa lahu wanda ya afku gare shi bal wa khasun an kebance shi ne bi babul auqati wani lokaci ne abin yake faruwa libadul arifina kuma wasu ne daga cikin arifai fakat kawai wassalam ba kowa da kowa ne yake yin wannan ba ba kowa da kowa ba ne yawa kaga ibn farida yana daga cikin wannan ibn al-arabi yana daga cikin wannan imamu da su yana daga cikin wannan da yawa akwai wa'inda aka daban-daban kamar shau a teku amin jilani shau abdulkadir jilani yana daga cikin wannan kamar duk akwai wayanda suke daga ciki amma ba dukansu ba ne a kaɗan ne kawai za su fito su su yi bayanin ga yadda abin yake a cikin halin da suka ƙari kansu akan annabi muhammadu na istidrak an riskar da waɗansu abubuwan da ba a kawo ba albaharun lalli haddahu rasulullahi kogin nan da manzo Allah ya shiga wa kafal anbiya wa sahili wanda annaba suka tsaya a gefe kaga an fito maka da shi hadahu rasulullahi kogin nan da manzo Allah ya shiga wa kafal anbiya wa sahili annaba suka koma bayan suka tsaya hiya biharul haqaiqi shine kogin hakika allati tajallallahu bihi wanda ubangiji ya tajalli alaihi duna gairihi ba wani saumin akajirin rusul daga cikin manyan manzanni wannan dina da annabawa faman dunahum da wasunsu ila halin majarra haka abubuwan suke faina tilkal haqaiqa faina tilkal haqaiqa domin wayannan haƙiƙoƙi lau tajallallahu bihalin nabiyina da Allah zai yi tajallinsu wa annabawal mursalina da mursalai walau bi aƙalli ƙalilin minha ko da abu ne mafi ƙaranci lasaru mahadul adami da annabawan sun ƙare baki ɗaya sun zamo ba sa nan mahadul adami tsantsa na ƙarewa fi a min ƙarfata basarin daga mafi gaggawa daga wato ɗarfatu basarin a ce kiftawan ido waina ma waƙafu sun tsaya ne bi sahili tilka tajalliyati a gefen wannan tajallin na yadda Allah yake tajalli wa manzo Allah idan an haɗa annabawa ga baki ɗaya tajallin da Allah yake wa annabi Muhammadu shi kadai shi kadai duk annabawan aka musu tajallin da su ya talasha da su kare da su kone ba za su kai ba wani ma waƙafu misali tilka tajalliya ce sun tsaya ne a gefen wannan tajallin wayya tajalliya ta lati tasahumullahu biha domin shi ne tajallin da Allah ya keɓance annabi Muhammad da shi min tulu'il jalali daga fitowan jalala wal jamali da jamala wal azamati da azama wal kibriya'u da kibriya'u wannan jalala jamala azamatu kibriya'u wannan babu abin da aka fara layi a kansa illa sai na rasulullahi wannan tajallin shi ya fito a hadaran ahamadu shi ya fito a hadaran ahamadu shi ne ya ɗauki wannan kayan ma'ana kuntu kanzan mahafiyan lam uraf falamma ahabbtu an urafa ahabbtu an urafa da nasu to wannan so din to halaktu halqan shine martaban muhammadiyya wancan ahmadu ne ahmadiyya ne domin ita take gaba lamma ahabbtu an urafa da nasu a sanni da na so a sanni to wannan so a san rabbul izzati kawai shirin da ya yi a gurin shirin da ya yi don ai ya ce ya so a san shi sai da ya so a san shi tukunna ya sa aka aka haɗi sai da ya so a san shi tukunna ya yi halittar da aka san shi saboda aka so din shi ne gaba kowa shi ba ne hadartul ahmadiyya ne shi hadaran ba a shigansa hadaratu damsi wal amani shine hadaran da ya dauki jalala da jamala da azamatu da kibriyawo an gani to halaktu halqan fata'arrabtu bihi fa bi arafuni da ya halitta halittan da yake so din bayan so din to shine zuhurul tajalli awwalu tajalli zati kenan shine awwalu abidi awwalu abidi shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni to abadan da aka halicce ka dan ka san a san a san Allah ne ai illa liya'buduni illa liya'rifuni to awwalu abidin shine sayyidina wa maulana rasulullahi manzo Allah وإن كان للرحمن ولد فأنا كو فأنا أول الآبدين to wannan shine kujeran shine kujeran Allah ka gane da Musa na Rasulullahi fa tilka la haqaiqu to wayannan haqiqoqin allati hiya lahum bi nisbati ila haqaiqihi wanda shine yake da nisba zuwa ga haqiqan sallallahu alaihi wasallama al munkashifatu lahu hususan shine aka masa inkishafi na hususiya ka sahilin lil bahari kaman wanda yake gefen kogi ne fa inna hun takallamu bil lisani to sun yi magana ne da harshen sa ligaibatihim fihi saboda sun buye cikin annabi Muhammadu wa fana'ihim fihi sun kare cikin annabi Muhammadu saboda haka wanda suka kare cikin annabi Muhammadu suka buye cikin annabi Muhammadu to abin da za su iya gaya maka harshen annabi ne za su ma magana kamar na ibin kamar a ce an turo annabi ya zo ya isar maka da saƙo to turo annabi da aka turo ya isar maka da saƙo to in zai isar maka da saƙo saƙon Allah zai isar maka ba ƙari ba rage ko maganan Allah ne amma baka san Allah ba annabin ka sani yawa kana jin maganan ne a wajen annabi to haka nan idan za ka isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka san annabin ba saƙon da aka turo ka kai da aka turo ka ko malami ko wali wannan saƙon ake nufin ka isar in ka isar da shi a cikin abin da yake aka turo ka to baka ci amanan ilimi baka ci amanan komai ba to wannan abin dai shi ake nufi kamar haka ne damuwanka da shi shine karewanka cikinsa wassalam aminci tabbata ga abin da aka istidraki istidrak istidrakan kenan su makala radiyallahu anhu sai shauti ne sake magana wa ma ma wara haza abin da ke bayan wannan min ibarati na daga ibarori ala haqiqatil bahari akan haqiqan kogi fala hilu zikirhu bai halatta ambace shi ba fadalan an katbi fil auraq balle a rubuta shi a cikin takarda wassalam shi ma ya isa in ta hama amlahu alaina abin da shauti ne ya rubuta mana kenan radiyallahu anhu min hibzihi daga haddansa wa lafzihi da lafazinsa fi majalisin wahidin a majalisi daya bi tarikh a tarihi wa min rabi'i sani a rabi'i sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida shautu jami'a shekara hamsin da shida kenan daidai ya rubuta wannan eh sha shida ko da shida ok to nan da shida ya sa na ok nan ya sa ok to a to ba sha tara ba ne a nan ne amma to ina ji daga alkalama ne dai wasu ne ta haza an ambaci wannan da a taƙalidil mufid bi muwafaqati shekhana sunan sunan abin da aka ambace shi kenan gusul bahari li jami'i durarihi wa masailihi fi mas'alatin gusul bahari shiga kogi li jami'i durarihi da dukkan diamond ɗinsa wa masailihi da matsalolinsa fi mas'alatin cikin matsalan hudunar bahar wa kafatul anbiya wa bisahili wannan shine aka rubuta aka ba da amsa akan wannan wa sallallahu ala sayyidina muhammad ibn ali wa sahbihi wa sallama taslima wasu ila an tambayi wasu ila radiyallahu an kauli imam al-akbari an tambaya daga imam al-akbari wa qutb al-ashhari ƙudubin nan shahararre shine wa abu hamid al-ghazali shine muhammad bin muhammad al-ghazali wanda aka yi shi hijira na da shekara 450 laisa fi imkanin abdau mimma kana laisa fil imkani baya cikin yiwuwa a farar da abin da ya kasance to amsan fajabar radiyallahu anhu bi qawli sai shauki ya ne amsa me ma'anansa laysa fil imkani abda'a mimma kana fajabar radiyallahu anhu bi qawli ilam annahu laysa fil imkani asharafu babu abin da yake babu wani abin da yake asharafu wa ala wa ajmalu wa akmal min suratul kauni kulluhu babu abin laisa fil imkani abda'u mimma kana eh farar da abin da ya kasance ba mai yiwuwa bane kenan laisa fil imkani ba abu mai yiwuwa bane asharafu mafi daukaka wa ala wa ajmalu wa akmalu min suratul kauni daga suran kauni kulluhu to ma suratul kauni kulluhu me suran kaunu akwai wani abin laisa fil imkani ba abu ne mai yiwuwa ba abda min ma kana a ce an yi irin abin da ya wuce ba haka ba ne babu wani a sharafu ko akmalu ko ajmalu ko akmalu min suratul kauni kullu suratul kauni kullu shine sayyidina rasulullahi eh wa ma suratul kauni kullu illa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma tarahu fil kauni duk wanda zaka ganshi a cikin kauni fassuwaru surarsa wal ashkalu da shakalinsa mukhtalifatul mabani ya saba wajen gini wal ma'ani mutahidatun amma ma'anin an hada su ne alwaqi'atun guda ɗaya fi jismin wahidin a jiki ɗaya an gane ko an ji an gane ko an ji shakalin da ake nufi a nan mukhtalifatul mabani amma wal ma'ani wahidin duk wanda ka gan shi kansa yayi kama da mimun kafadarsa yayi kama da kha'un cikinsa yayi kama da mimun kafansa yayi kama da dalun ashkalun wa kullu ma tarahu fil kauni duk wani abin da zaka gan shi a cikin kaunu faswarun sura ne wa ashkalun mukhtalifatul mabani amma yana da shakali na mukhtalifatul mabani wal ma'ani mutahida amma ma'aninsa yana haɗe waje ɗaya fi jismin alwaƙi fi jismin wahidin ma sama illa huwa na ga babu wani illa manzo Allah manzo Allah ne li'annahu sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah hulika min sirri maktumi an halice shi daga sirri ne al-maktumu oyayye sallallahu alaihi wasallama wa dalilu ala sharafi dalilin daukakan sallallahu alaihi wasallama min naqalin daga shirowa qaulu sallallahu alaihi wasallama fadi manzala ana sayidu wala da adamin wala fahar ni ne shugaban dan adam babu alfahari wannan sunan da shi annabi Muhammad da ya tashi eh sunan da annabi ya tashi da shi kenan yau mal kiyamaci wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah halaqal khalqa Allah ya halicci halitta hatta idza faraga min khaliqihi da Allah ya gama halittar ikhtara minhum bani adam sai sai zabi bani adam ka gani ko ikhtara minhum bani adam a ce da waye zaɓa bani adamu to waye bani adamu annabi muhammadu ne yabnu adama yabnu adama yabnu adama to sai ana ana hada shi da adamu ana hada shi da adamu ibnu adama ne ibnu adama ne kuma ga shi abu abu adama ne shi dan adam ne kaga ubangiji madaukakin sarki yana magana akan halittar dan adam da ganin girman ɗan adam to ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake nufi shine ibn adama haza minan naqali wannan a cirowa kenan wa fi bisadil haqaiqi a kuma shimfidan haƙiƙa annahu lamma ta'allaqat mashi'atul haqqi lokacin da ratayen mashi'a ta haƙƙu bi ijadi halqihi ka gani ta'allaqat mashi'atul haqq wato lokacin da mashi'a abinda Allah ya so shine mashi'a tara taya bi ijadin yanda za ta yi ta samu halqihi halittansa wa kana zalika wannan ya kasance min sauranil mailil hissi ne eh sauranul mailil hissi haisu ya ƙulu menene Allah yake nufi lokacin da ya ce kuntu kanzan lam uraf kuntu kanzan lam uraf ni taska ce wanda ba wanda ya sani ka gani ni taska ce wanda ba wanda ya sani fa ahabbtu an urafa ka gani hubbun nan dai shi fara zuwa fa ahabbtu an urafa sai na so a sanni da na so a sanni fa halaktu halkan sai na halicci halitta fata'arrabtu ilaihim fata'arrabtu ilaihim sai na sanar da halittan ni sai na sanar sai na sanar da wanda na halittan na sanar da su ni an fahimci karatun? fahalattu halkan fata'arrabtu ilaihim sai na sanar da su ne fabi arafuni to wannan fabi arafuni da abin da na halitta na sanar da su ne to da shi kuma sai wahadantar da fi'ilin fabi arafuni da shi aka sani annabi ne ya sanar da mutane Allah. To, annabi ne ya sanar da mutane Allah, kaga fa bi arafuni to fa tamanin ne, ba biyu ne, ya goma ne. Nawa kenan? Mimun arba'in ne, ɗaya mimun na biyu arba'in ne, nawa? Tamanin. ha'un takwas, dal hudu nawa, ka gani, fabi arafuni, fabi Muhammadun arafuni ne, saboda ramzin a ɗaure yake baki ɗaya. Ramzin ka gane manzon Allah ne, a ɗaure yake, amma in an fitar da shi fili to za ka gane annabi muhammadu shi ya sanar da kowa Allah annabi muhammadu shi ya sanar da kowa Allah annabi muhammadu shi ya nuna wa kowa ibada domin annabi muhammadu shi ne farkon abidu shi ne mai ibada saboda haka ashe ibnu adama ne ya fito ne ibnu adama ne ya fito a ɗan adam ne to tun da fito a ɗan adam ne kaga annabi adamu shine baban annabi muhammadu suratan amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine baban annabi adamu ruhan yanda abin yake tafiya kenan to daga wannan shine za ka gane wa hadhihi muhabbatu wannan soyayyen din nan dai min alhaqqi daga ubangiji fil ijadi alkhalqi cikin samar da halitta ne kana awwal mawjudan shine farkon samar ne an hadhihi muhabbati daga wannan muhabba shine ruhu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama ruhin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine kaga kuntu kandan mahafiyan lam uraf falamma ahabbabtu an urafa to ahabbabtu soyayyan muhabba to wannan ruhu sai na rasulullahi ne to wannan ruhin tana bangaren ahmadu ne ruhin tana bangaren ahmadu ne to shi ahmadu shi kuma muhammadu yana bangaren jismu ne eh muhammadu a halittarsa ne a jismu amma farkon abin yiwon ahamadu ruhu ne saboda haka shi ruhun yana tare da na so in yi ina son in halicci to son in halittar shine ruhi sai na rasulullahi halittar kuma shine muhammadu kaga hadaran ahmadu wa muhammadu kenan to hadarin tashin kiyama shine sayidu kaji hadarin guda uku ne hadarin guda uku ne to sai ka tafi malaman sai su nuna maka ga yadda ake nufi to kuma sai a batar da kai sai a sake ka wargaje ga baki daya ka sake fitowa ka dawo ko ka sani ko baka sani ba Allah ya sanar da mu annabi Muhammad saninsa da sonsa shine addini iz wa sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah huwa allazi waqa'at fihi muhabbatun ka gani ko shine wanda wannan soyayya ta fada a kansa alkulliyatu dukkan soyayya min alhaqi na ubangiji akan annabi ne wa anhu daga gare shi ne wa an tilkal muhabbati daga wannan soyayya tafarra'a wujudul kauni to daga nan ne aka fara samun halittan tafarra'a rassa na wujudul kauni samuwan kaunu fa huwa aslu to asalin dai manzon Allah ne wal kaunu kulluhu dukkan wani kaunu kulluhu far'un anhu far'i ne daga annabi Muhammadu kar ku mance wannan ana maganan wujudu ne ko kaunu asluhu kaunu asluhu wannan shine yake bada wannan shajaran wace shajara ce eh to wace shajara ce na eh shajarar likon wacce ce mai sunanta eh na yadda amma mai sunanta durratul baiba sunanta kenan durratul baiba sunanta kenan asali to wannan shajaran abinda take kawa shine aka samu mala'ika rauhani jinnu shaidanu insu dawabu jimadat ɗaba'i'u wayannan abu guda takwas shine iya halittar da Allah ya a duniya wannan su ne halittar da Allah ya a duniya ba na tara ba na tara to asalinsu sun fito daga wani kaunu ne daga muhabba ne muhabba nan wahiyar ruhu wa ruhu nan shine sai aka halicci halitta to wannan halittan halittan fata arrabtu bihi arafu ne da shi aka san annabi Muhammadu to wannan shine ya zamo alkaunu kulluhu far'un anhu manzo Allah shine shine wannan duratul bayda din to dukkan wani abu ya fito ne daga far'insa reshe ne na annabi Muhammadu fala yashku ahadan fi sharfil asli babu wanda yake kokonto cikin daukakan wannan asalin ala far'ihi da far'insa babu to la'annahu domin shi lamma kana awwalu mawjudan da ya zama shine farkon samanne in saba fihi sai aka nasabtar da shi bi hukumil muhabbati alhaq sai zama masoyin Allah annabi Muhammadu ne saboda shi ya san Allah masoyin Allah annabi Muhammadu ne eh shi aka tabbatar masa da soyayyan haƙu jami'a ma arada ibrazahu duk wani abin da ake son a fito da shi lil wujudi ga samamu min jawahirin ka gani jauhari ne wa aradin wani abu ne minahim baye baye ne mohibun kyauta ne wa jamil asaril kirami da duk wani abu na girma wal majadi da daukaka wa jamil asaril sadawati abin ya shafi timbe ne wal qaru da rinjaye fa jami fajjam asbana wata ala ta tilka alhaqaiqatul muhammadiyya duk wannan an tarar da shi a cikin haƙiƙan muhammadiyya ba ahmadu ba ba ahmadu ba ahmadu daban ne hadaratu dams wal amani ba abinda aka sani a hadaran ahmadu a hadaran muhammadu ne ya fito aka samu wannan iradi jauhari iradi menahi mawahibu asarul karami wal majadi asarul sadwati wal qahri to duk wannan hakikatul muhammadiya ne jama'a ma zikira ijmalan wa tafsilan an tara duk abin da aka ambata ne ijmalan wa tafsilan suma ja'alahu manba'an sai aka sa shi kuma annabi muhammad shine manba'u wanda yake bubugowa wa unsar wa unsar shine kuma unsuriya min jami ma yasiru ila kauni shine dalilin komi da zai zo wajen kaunu min jami ma zukira daga duk abin da muka ambata jumlatan wa tafsilan ko a dunkule ko a rarrabe azalan tun azal wa abad zuwa abad wa mahal da gurin da ma ba a sanin gurin bi hukum da mashi'atul ilahiyya haka Allah ya so kuma haka Allah ya yi an yabrazu shay'an ya farar da wani abu fil wujudi cikin cikin kaunu jauharan ne wa ardan ko jauhari ko ardan mimma dakka ko kankani ne au jalla ko yayi girma harijan ya zamo ya fita na hakikatul muhammadiyya daga hakikatul muhammadiyya ya fito ko menene ko menene ya fito ne daga hakikatul muhammadiyya wai za a rabta haza idan ka san wannan ita ba halaka sharafu to za ka gane ɗaukaka ya zo maka in ka gane duk abubuwa da suke fitowa daga annabi muhammadu ne in ka gane to shikenan ka fara samun kyastu na gane wani abu ita ba halaka sharafu hadil martabati to wannan martaban ta fara buduwa ma a ma fiha tare da abin da ke ciki min tajalli sirrul maktumi to za gane kuma daga nan ne za ka fara ganewa me aka ɓoye a cikin darajar annabi muhammadu wa ma tasabbihi me aka ce bance min minahi wal mawahibi me aka ɓoye aka ce bance annabi muhammadu shi min minahi na daga kyauta wal mawahibi da baye-baye wal adaya da baye-baye wata hafi da tsarabu a zahiratu wal baɗinatu wanda suke zahiri ko wanda suke baɗini allati la matsama ali gairi hafi nailai aƙalla ƙalilan wanda babu wanda ya isa ya riski gane irin wannan ma'ana ya shiga cikin wannan gurin da ka gane an nuna maka haka amma aƙalla ƙalilan ha mafi ƙaranci bi wajahin da ka gane da fuska audahu min wuduhin shams fiye da buɗewar rana ta mafa har da hakan idan ka tashi kallon rana in rana ta buɗu ga baki ɗaya yadda kake ganin duhu haka da ka ga rana wataƙila an gane idan haske maka yawa to ba ka gani kuma yi idan duhu ya ma yawa shi ma baka gani to idan haske ya maka yawa duhu yake zama domin ai ba za a gani ba kuma ba za a gani ba saboda hasken ya haskaka ko ya aka kashe maka ido to sai kana kokarin karewa kana cewa ya za ka yi kaga mutum to hasken ne ma yawa to in hasken ya ma yawa to yana zama duhu kuma gare ka to ba za ka iya idrakin me ke bayan abin da ke bayan hasken ba ba za a gan shi ba wannan shi ne wannan misali ne wa haisu arabta haza daga zaran ka san wannan arabta za ka gane annahu laysa fil imkani ba abu ne mai yiwuwa ba a sharafu wajen ɗaukaka wa akmalu wajen cika wa ala mafi ɗaukaka wa ajmalu mafi kyau min haji suratul ma'lumatul kauniya daga wannan sura sananniya ta kaunu manzon Allah kenan wai haqiqatul muhammadiyya to ita ake kira haqiqatul muhammadiyya alaiha min Allah afdalu salatu wa azka salam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جوانا الصفة من إملائه علينا wannan shine rubutun da Shehu Tijjani ya yi mana Allah ya amfanar da mu da shi za mu tsaya haka za mu shiga ma'arifatul wali sanin wali ya fi sanin Allah wahala shi ne ke ba wa wahabiyawa wahala ba kuma haka ne ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatullah sanin wali ya fi sanin Allah wahala za ka ji dalilansu kuma za a ba da duk abubuwan da yake a kuma baka isa ka ko kai ne jahilin dandankirin za ka gane sai dai yin kwakwalwa kuma ta ruhu da yawa to shi ne ba za ka iya ganewa ba amma kuma abin a auzau min shi ko da ke zalika mimma fataha Allah lil ibad Allah fahimta da mu Allah ya ganar da mu dan annabi Muhammadu alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر النزار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة وكشافة منها